أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر إلى بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد الله مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan sallama ta addini musulunci muna Allah tabaraka ta'ala godiya da kowa ne kuma wanda cikin neman da kadawarsa ya ba mu ikon sallata ɗaya daga cikin zalolin farilla da ya fafanta mana muka yi sallar magariba a wannan lokaci a cikin jami'i. Sannan Allah tabaraka ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka samu a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin masalihul kunafa bi walidayhi mustafa sallallahu alaihi wa sallama lin tayyib ana littafin imamu sayyidi na masalihul kunafa bi walidayhi mustafa sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kawo shi a cikin alhawi fatawi na shi muna nan cikin magana akan abin da ya shafi a iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta masalaki na farko muka karanta na biyu muna cikin na biyu ne mun gaba mun yi karatu wancan satin a mun karanta hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin rabi'a irin mubar irin kusu irin tabbata duka kada a zage su domin musulmai ana hadisai da suke magana kan kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan addu'a ta Annabi Ibrahim din da yayi cewa Allah tabaraka ta'ala ya nisantar da shi da shi da ƴaƴansa ta su bauta ta Allah kuma da ayar ta uku wannan ta biyu kenan ta farkon karanta ta waj'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi kuma karanta aya ta uku da Imam Sayyidi ya kawo wadda Annabi Ibrahim ya ce wa rabbi ja'alni muqimas sala wa min dhurriyyati to muna cikin wannan karatu din ko ya kawo hadisi wanda suke magana na da su muna fa ina wakala na ablama da ire-iren wannan hadisi da suke nuna kakalin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen kirki ne da mun karanta sun ayoyin baya cewa Allah tabaraka ta'ala ya ce yana jujjuyi a nan sallallahu alaihi wasallam cikin masu sujada Abdullah bin Abbas ya ce daga annabi zuwa annabi ya Rasulullah Allah ya fitta dai kana annabi Allah to wannan sati mun karanta karatu a cikin shafi na 200 da 64 mujalladi na biyu a al-Hawli Fatawi a cikin masalikul Munafa muna nan karatu sai lokaci halinka muka samu gurin tsaya muka tsaya wanda yau insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu din kamar yadda muka tsaya kamar yadda aka saba za mu tashi daga inda muka tsaya wata sati mun karanta baitukan nan wadda aka nakalto wadda kakanin sallallahu alaihi wasallam yake wa ƴaƴansa wasiya da cewa yana umurtar su da su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imani da shi har ma ya kere da wasu baituka shi ne kawo bin du'ayi ko ke cewa ya laita shayi da bawa da awar da ku idan ku rai ku tafi da haka ka ga bilala domin karanta wannan baitin sai Imam Sayyidi yace wannan hadisi ne karanto a baya sai Abu Nu'aym ya bi shi a cikin dalailin nubuwa sai Imam Sayyidi ya kawo mana wa kana bai da mautika wa mafatin da sallallahu alaihi wasallam kamsu bi'atu kamsu da yaki sanar wa fito na sana shekara ɗari biyar da sittin walmawardi mazkuru huwa arba'in mace asali na ya karanta mana almawardi din da ya ambata shi ɗaya daga cikin shugabannin mu ne kuma yana da hawi wa huwa sahibul hawi kabi yana da littafi hawi shi ma ne fata babban littafi lahu kitabu alamun dubuwa kuma yana da littafin nan alamun dubuwa fi mujalladin fi mujalladin amma shi mujalladi ɗaya ne in ba musulmi ke kafirul fawaidi littafi ne mai yawan fa'idoda wa karra aidu ma musulmi ya tafi ya ga wannan littafi وتأمل منه في هذا الكتاب الذي نسميه إلى قلت wani abu daga cikin wannan littafi a cikin wannan littafin nashi ba sanin ma a wannan Allah a ba annabi sallallahu alaihi wasallam bin ali ibrahim ila kafirin ayin kanu kullukum ala din ibrahim sai ma mu sai sai ya tabbata daga cikin abin da mun kawo dinnan lalle iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga zamanin annabi ibrahim har zuwa kawo bin ayi dukkan su akan addinin annabi ibrahim su sai ma mutu yi yake wa walada kabu marrata walada kabun marra kabu ya aiki murra murrata azalim annahu kadhalik ce wannan abin da yake yi haka da magana yake cewa wa walada kabu murra kabu shine baban murra lianna abahu awsahu bil imani domin babansa ya mai wasiya da cewa ya imani shi kabu ya yi wa murra wasiya cewa kai annabi da za a yi kuma yace yana daga cikin yayansa ki ku imani da shi ku gaskata shi to baban sa ya masa wasiya da imani wa baqiya bainahu wa bain abdul muttalib arba'atu awali ki sai zama tsakanin sa da abdul muttalib an samu iyaye guda hudu wa hum sule kilabu wa qusayy wa abdu malak wa hashim kilabu da Husayn da Abdul da Hashim an samu wayannan iyaye guda hudu amma Imam Suyuti yace walam al-farbihim bilaqan la bi hada wala jara yace amma bai samu dama bai samu nasarar da kansu wani abu game da su wayannan da kilabu da Husayn da Abdul da Hashim yace bai samu abun bai samu daman na kansu wani abu da ban da yake magana kansu ba la bi hada wa la bi ci ma amma abdul mutalib jama'a ya abdul mutalib ji ba mu sai yi ce ba fi aqwalu a cikin lamarin sai ya abdul mutalib akwai zantuka na malami daban-daban sai ce ado na farkon ta magana shine wa huwa al-ashbab yace wannan maganar farkon ita ta fi kama annahu lam tablughu da'watu li ajli al-hadith alladhi fi al-bukhari wa ghayrihi sai ya fulmukare aike da iso masa saboda hadisin da yake cikin bukari da wani bukari wannan shi ne zance na farko kuma ya babu sai ya ce wa huwa al-asbau shi ya fika cewa ta sako bai iso masa wasani na biyu an dauka da ala tauhidi wa millati ibrahim magana ne wasu malamai sun ce yana kan tauhidi kuma yana kan addinin annabi Ibrahim wa huwa zahiru umumi kalam kalamin imam fakruddin yace wannan shine zahiri umumi na maganar imam fakruddin razi wa ma takaddama an mujahid da kuma abin da ya gabata da aka rakalto daga mujahid cewa shi yana kan tauhidi yana kan addinin annabi Ibrahim wannan shine magana ta biyu abin da aka raga in nan daga mujahid wa sufyan bin uyayna da sufyan bin uyayna wa gairi ma da wasu su bi tafsirin ayat as-saliga cikin fassarar ayoyi da suka gabata shine zahirin maganar fakuruddin razi fakuruddin razi da maganar mujahid da sufyan bin uyayna da wasu su cikin fassarar ayoyi da suka gabata wasalitu ma wata yake magana na uku أن الله أحيا وبال بيتة النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمل به وأسلم ثم مات كما قال له في جباب السيوطي للي الله يا راي سيدي عبد المطلب bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya imani da annabi ya musulunta sannan ya rasu aka ibnu sayyidin na ce ibnu sayyidin na shine ya kai wannan yace wa ana adabul aqwa yace imamu ce yace wannan magana shine mafi rauni cewa Allah ya raya ya ce wannan shine wanda ya rauni a cikin zantuka wa asabwa mafi faduwarta mafi sarayarta wa wa'a mafi rauninta ya laula dalil alai saboda babu kwata kwata dalili kan wannan matsala wa lam yarifaq fi hadithin la da'if wa la bi yace kuma maganar haka wanda zo cikin wani hadisi ko da ibi ko ma ba da ibi da ibi ba samu wani hadisi da ya nuna haka ba wala kana hada alqawl aadun min ahli sunna kuma babu wani daga cikin malaman ahli sunna wal jamaa wanda ya faɗi irin wannan magana inna ma kawu an faɗi shi shi ibnu sayyidin da ya hakaito wannan magana ne daga sashin malaman shi'a Jidan Allah da maganar karatu kan ahli sunna wal jamaa muna gabda shi Allah da kai littafi na Sharif Ibrahim Salihu hakikatu ahli sunnati wal jamaa ko wa makanati ahli tasfiyati fi ahli tasfiyati fi kai da musamman da shari'i da biyu shafi cikin gole da yaba da kuma na kalle rijiya cewa hakikalin ahli sunna wal jamaa da matsayin malaman tasfiya gyaran zuciya a cikin su ahli sunna wal jamaa yayi jawabai da yawa wanda shafi ne insha Allah muna da bukatuwa zuwa ga karanta shi a zo ke gaya mana amini shi da kolin tashi da bai guda biyu na shari da ɗaya da yake magana kan sunancin addu'a bayan sallah bayan sallah na yi da yake wannan tsarin suna wanda ba babu kuke da ba sannan inda ma a kawo an ba da shiya shi ibn sayyidin na ya kai wannan magana ne daga tsakin malaman shiya wani hada ita tsara bajin musanni ala ikayatin kaulainin awwalaini وسكتوا عن حكاية الثالث لأن خلاف الشيعة لا يتقن ما أصيب ليس سبب هكذا ما لم يصير لتدبي yawancinsu sai suka takaita da hikayo hakaito maganganu guda biyu farkon nan na farko cewa ai shi aiki bai fito shi ba na biyu cewa yana kan addinin annabi ibrahim yana kan tauhidi ba sa hakaitowa na uku sai suka shiru akan magana ta uku cewa Allah ya raya shi bayan aikuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam domin me yasa Imamu Sunni yace ni anna khilafa shi'ati la yujaddidu domin sabani ne sabani saka ce ga abun da malaman shi'a suka ce ba ba a lissa shi to wannan shine a maganganun guda da ake da su na malamai akan maganar sayyidi Abdul Muttalib قال إسرائيل ما إسرائيل يا بلابين روض القلب أتكلم كامل من روض القلب وفي السيد هذا السيد حديثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أبي طالب عند موته وعنده أبو جهل وابن أبي أمية فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال له أبو جهل وابن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب فقال على على ملة عبد المطلب قال فظاهر هذا الحديث يقتدي أن عبد المطلب مات على الشرك ما سؤالي يا ولا شيء رجل يا الله سيد البخاري ويلا شيء من كتاب حديث لله عليه صلى الله عليه وسلم يا شيخو كل سيد أبي آلي أبي آلي يا يندا أبي طالب بن رسول أبو طالب أبو طالب مسلم بابا سليمو kusa da shi babar sayyidina Ali kenan ko kusa da shi tare da shi akwai Abuja akwai Ibnu a Abi Umayya fa qala kana sallallahu alaihi ya am ya babara kul la ilaha illallah kace la ilaha illallah kalimatan kalma ce da ashhadu laka biha inda Allah wadda zan ba da shaida zan maka shaida da ita abun Allah faqala lahu Abuja ne sai Abuja ne ce wa annabi wa kuna bi umayya kai a yace wa shi Abu Talib da shi Abu Umayya sun ce masa a targa wa annabi da Abdul Muttalib kai Abu Talib shi baka son kana da madan addinin Abdul Muttalib ne fadara sai Abu Talib yace ala alamin da Abdul Muttalib shi yana kan hanyar Abdul Muttalib addinin sa to Imam Sa'id yace kare ce fa zahiru hadal hadith zahirin wannan hadisi yadda bi Allah Abdul Muttalib ba ta da shi yana hukunta cewa lalla Abdul Muttalib ya mutu a mushi tunda ya an ce ba ta ga an da shi Abdul Muttalib ya ce ana ala ne da Abdul Muttalib mun ga to zahiri wannan da Imam Sa'id yake ya nuna haka قال إمام السيدي ووجدت في بعض كتب المسعودي اختلاف في عبد المطلب إمام السيدي أما لا سامو أتين تاشي لجنب المسعودي لا سامو ساباني لما لما أتين لما يمسيدي عبد المطلب وأنا أكيل فيه مات مسلما إلا لكم أتين قولت كتيام في رمسودي كي لما رأى هو لما رأى من الدلائل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم yayin da ya ga ko kuma saboda abin da ya gani limani saboda abin da ya gani na hujjoji shi sai da abdul mutalib ke ran kakansa ne ya ga hujjoji akan annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alima kuma ya san annahu la yufas illa bi tauhid cewa ba za a yi ko annabi ba sai da tauhid wallahu a'lam Allah tabaraka wa ta'ala shine matsayi bayan annabi mutadil bazzar sai dai a cikin musnad imam al-bazzar وكتاب المثال ده كتاب المثال من حديث عبد الله بن عمرو ده حديث عبد الله بن عمرو akwai cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال قال الفاطمه وقد عزت قوما من الانصار ام ميت لعلك بلغت معهم الهدى فقال الله فقال لو كنت بلغت معهم الهدى ما رايت الجنه حتى يراها جد ابيك sai lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sai da kula fatima alaihi salam lokacin tayi da aziya motsi mutane daga mutanen Madina game da matattu su suka rasu sai ne sai wata kila kin isa da su har guda ko guda ma gaban nan sai da sai ya rasu Allah wanda ba fakala ya dace sai lau kunti balagti ma wal guda ma a aikin janna hatta yara ajabu da kin kai har guda da su da ba za ki ga janna ba har sai in kakan baban ki ya daga waye kakan baban sai di abdul muttalib to kare imamu tibi yace wa karkar rajul abu da mun da bi da wannan hadisi amma walam yakun fi hadda ya hadu hadisi shi amma bai bi da wannan cewa har sai kakan baban ki ya gani ba kare yace wa fi qawli jaddu hadisi imamu tibi yace a cikin barin annabi da yake kakan baban ki lam yakul jaddu bai ce kakan ki ba mun gane kaga ya ce kakan babanta bai ce kakanta ba waye kakanta sai ni abdullahi ko to sai ce kakan babanta mawuci ne ya ce akwai takawiyar lila hadisi sahi akwai karfafawa ga hadisin nan mai rauni allazi kaddamna zikra wanda muka gabatar da ambatonsa cewa aya abahu a annallaha aya abahu wa ummuhu fa amana bihi wallahu ke kaga cewa kakan baban ki bai ce kakan ki ba yace akwai karfafawa daga hadisin nan mai rauni wanda muka gabatar da ambaron da cewa lalle Allah ya raya wa annabi baban da mamansa suka yi imani shi babu din yace wallahu to wannan shine maganar Imam Suhaili da kuma maganar Imam Sayyidi da kawo da yake hakika ya gani قال يسوع ويعتمد أنه أراد تقويف هذه ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم حق وبلوغها معه الهدى لا يوجب دخولا في النار خلودا في النار هذا كل كلام إسرائيل ببلوغه فهذا الذي يرى إمام غير إمام إسرائيل بكلام جيد ويعتمد في إمام إسرائيل إذا كان لنا نحن فلا بارن سيدي بل إلى إسرائيل يسوع ولا حديث ذاك أولا سوى ذاك أولا سوى ana fara da tafifa cewa annabi yana nufin kowa ta dinta idan ka da fadi sai yake mata da kin kai kudan da su ko da ba za ki ga dana ba sai ka gama ba ki dai da gani to sai ma musulmi yace sai dai ya daukar cewa annabi ya tsora ta dinta ya dauka na kaula sallallahu alaihi wasallam irin maganar annabi gaskiya ce wa buluga ba'ul huda wa bulugu ba'ul huda la yuzibu quluda fil nar sannan kuma da shekara ba da mata isa da sun guda baya wanda ta dawa ba guda mun gane nan kudin ko yana musulunci ya rasu musulmi ne yana shekara ya rasu mushriki da aka isan da zaje guda ne yake baya wanda ta dawa ma shi guda ana kullu kalamu suhaili bi muluki wannan duka imam sa'idi tun daga farkon shafin da muka ce qala sa'idi duka magana imam sa'idi da har matafi wa qala sharasani abu sharasani ya fada fil milal wal ni'am cikin milal wal ni'am rijali yace zara nurun nabi sallallahu alaihi wasallam fi asari abdul muttalib ba'da zuhuri wa bi barakati dhalika an-nur ulhima an-nadru fi daf'i waladi wa bi barakati kana ya'mur waladahu bi tarki zulma wal makr wa yaqussum ala makarim al-akhlaq wa yarahum an jami'at al-zuhuri wa bi barakati dhalika an-nur kana yaqulu fi wasayahu innahu lan yakhruja min ad-dunya zalumun hatta yantakima minhu kwata yadda kama ne wa tusibuhu uwadu ila an alaka rajulun zalul lam tusibuhu uwadu fa ila ya abdul muttalib fi zalika mufakkar wa qala wallahi inna wara'a hadha darina yujza fiha al-muhsin bi isanihi wa ya'u fiha al-muhsin bi isaati wal barakatu zalika an-nur qala li abrata inna li hadha al-bayt rabban yahfazuhu ومنه قال وقد سئل أبا أبيت لا ظلم أن المرء يمرأ رجله فامنع حالك لا يبلغ بر صلوبه ومعالهم يوما معالك وانظر على آل السليم وآله اليوم آله yace Imam Shahrastani ya faɗa a cikin Al-Milal wal Ni'am yace zaharar nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta manzon sallallahu alaihi wasallama hatta ne sallallahu alaihi wasallam ya bayyana fi asari da Abdul Muttalib ala ɗaya ɗan goshi sai ya Abdul Muttalib wannan shine asari ya bayyana a cikin goshin sa ba da zuhuri sakin bayyana yace to wannan gaskiyar wani barakati zalika nur ulhima nadru fi nafsi waladi mal mau shartani yace saboda albarkan wannan gaskiyar aka yi masa ilhaman yin bakantan yanka ɗansa sai ya mulai. Kisa ne mai tsawon nan da ta faru a kan rijiyar kansa in ka zuba Muhammadu Lida. Mai Muhammadu Lida ya kawo wannan kisa din a kan abin da ya shafi tona rijiyar zamzam. Sai sai ni Abdulmukari ya ba da shawara. Sai wanda ga cikin mutane ina manta sunansa amma sai sai wasu ya Abdulmukari ta gidan sai kai mai za ka ce mana ba ka yi baka da mana ya masa kaman goyi to sai sai da mu muka ne daga mai roki Allah ya ce Allah ya bashi ƴaƴa maza goma ya yi so zai yanka goma to sai Allah kuma ya bashi sai zama na goma shi ne sai da Abdullahi baban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da yin kama ya ta san mu girma ya kai shekaru misali balaga ya shiga suka san dukkan mutane kowa na sa sai sai ya abu mutane da tashi ce zai cika wannan bakancan da ya dauka suka ce me ka yi ci ga abin da ya ce wa Allah kuma ga nan nan kuma suka ce ai me ka yanka shi ruwa wala mu ce wala ka ya mu da yanka ku ji mutanen gari maka to an je magana ta kai shi zuwa ga wata mata aka ja ka nemi fatawa hunta ta ce to su je su bincika su yi bayani a garin su ga menene diya ne ya suka ce ba kuma ga goma fito su sa rakumi guda goma gefe su sa sai da Abdullahi gefe a yi ƙuri'a idan ƙuri'a ta fada kan sai da Abdullahi ƙara rakumi a sai lokacin da ƙuri'a ta fada kan rakuma sai a yanka rakuma shi ya tsira wannan hukunci ta ba su da aka zo kuma aka kai idan sai da rakuma ta suwa kai gari sai suka fada kan rakuma ɗin ƙuri'a sai aka soke wayan da rakuma ɗin an fashi ba ba annabi shi sai ake ce masa Abdullahi da Tafi wanda za a yanka ne shi ma ba a yanka kuma yadda kakarsa shi ma yake Ismailu da Tafi to sai a lokacin da ya dawo da ɗansa kowa yana ta murna sai da Abdullahi ya tsira to a kan hanya akwai wata mata ana ce mata Fafi Mariya ta tare ce da Abdullahi ta ce ka alayya wala kama kun ji da ni saboda ta ga haske tare da shi sai fa dai haske na ina ma da ya fito ta gunta sai ya afka mata za ta bashi kwatankwacin abin da aka fashe shi da shi ramuwa da yi sai karanta wannan baituka ne kamar harabu wannan ma su duro har zuwa karshen baituka ne to wannan abu da ya faru sai dai abdul mutalib ya yi ba karshen yan karshen to saboda albarkan wannan hasken zai ra'ayi ne ilim imamu shafi'i yace aka yi masa ilhama na yin bakancen yanka ɗan shi wani barkati da albarkan wannan hasken kana ya amuru wani da wani sarki zulmi wal bakai ya kasance yana umurtan ɗansa da ya bar zalunci ya bar zalunci duka zalunci zalunci ne bar zalunci wa ya wasu kuma yana umurtan ‘ya'yansa alama karimin asila, a kan su zama suna da ɗabi'u masu girma masu kyau, wayan hawon an da mi'asi umuri, kuma yana hana su ƙasƙantattun lamar. Wani barkar dalikar nur, kana yi kuri fi wa tsaya, da albarkan wannan hasken, sai da burmutsar ya kasance yana faɗa a cikin wasiyoyinsa, sai da walan ya kuri jami'ar duniya ga lungu. Shi azzalimi ba zai fita daga duniya ba, ba zai fita daga duniya ba a tarihin kawai har sai an azabtar da shi daga wannan zalunci wato shi ba wato kuma sai azaba ta ta shafe shi to da suka je yana faɗan wannan cikin wasiyarsa kullum zai yi musu magana bin sadaka ila ana laka rajulun zalum har zuwa lokacin da wani mutum azzalimi ce ya an sa azzalimi ne sai mutu kuma lam tusibu kuma sai aka azalimi ba wata azaba da ta shafe shi fadila ya abdul mutalib sai aka ce sai ya abdul mutalib filali ka cikin na wannan ya kace ga abun da kace ga wannan kuma ya rasu abun da ya same shi fa fakkara sai ya yi tunani wa kana da yake wallahi inna wara hadi da da ce wallahi bayan wannan gidan duniya akwai wani gida kaga imani bayan wannan gidan duniya akwai wani gida yujza fiha al-musin bi ihsanihi wa yu'aqabu fiha al-muslim bi sa'ati ta kai wani gida daban wanda ake sakawa mai kyautatawa da kyautatawarsa wanda kuma ake azabtar da wanda ya muna na da muna na wanda yace wani barakatu zalikan nur qala li abraka albarkan wannan hakkin nima sai da abdul muttalib ya ga ya abara abara shi ne wanda ya tago daga habasha da giwaye da runduna a kan zai musa ɗakinsa. Da ya zo shi tun da yaƙi nan yau da rana, kuma sai an nan zakari mutane sanar duk abin da kake so ka musu. Sai ya ce to yanzu tsokarar da za a yi don ko mutanen garin maka su tanka shi ne sai ya ji da dukkan dabbobinsu. Ima wannan yana cikin mawaƙa ba ya kawo jinta. da ya da duka dabbobinsu sai yana son wajen gari kira ana jira wa zai tanka kowa ya tsoron da sai da abu mutane ya tafi gurinsa da ya gunsa sai ya ce masa yana zuwa saboda kwarjini da hasken da yake goshe sallah aka ce sai ya bara mai tashi kan kujerar da yake zaune da mun gushe sai da abu mutane da zaune ta ce da abu mutane da zaune da zaune da zaune sai ya ce masa to me ke tafi da kai sai na ga ka zo ka tattara dabbobi dabbobin mu na zo na zo ne ka bani dabbobi na sai amara sai ya dariya ya ce abun ya bashi mamaki ce kai da na zo rusa ɗakin garin ka ka zo kana magana dabbobi sai ya gaya maka wannan sai ce inna la fi hadha albayt rabban yahfaz sai ka sani lalle wannan ɗakin yana da ubangijinsa da yake kare ni kuma ka bani dabbobi na kaje shi ne ɗakin zai karatu. Mun gani? Wani mukala daga cikin ne ma aka biya ce, wakar sai da babu baiti bayan ya karɓo dabbobin nashi. Sai ya zo ya hau kan dutsen a babu baiti ne. Sai ta karo da ran gari maka bai dawo da shi ce kawai shi zuba wa sarautar Allah ne. Da abara ta yi shigo gari maka da dabbobin da giwaye. Sai sai ya zo maka yake wannan baiti. لهم أن المرء يمنع رحله فمنع رحله لا يغلبن سليم لا يغلبن سليمهم وبهار يوم بهار وانصر على آل السليم وآل الدين يوم آل سي wannan bai ya ubangiji lalle kowane mutum fa yana kare gidan shi ya Allah ka gidan ka kare shi sana muka fasa ruwa saboda sirrin sun hada giwa hada giwa ne sai ya ubangiji kowane mutum yana kare gidan shi mu mun karɓo dabbobi ne wannan aiki kuma na ka ya Allah ka kare kare Allah kar ka bai wayannan mutanen a ce kuma kansu sun yi rijiyar Allah ka taimaki mutanen garin Makka domin masu bautan wannan ɗaki din ba mutanen naka sai wayannan baituka suka zuwa sarautar Allah to shi ne giwan nan da ake so ta rusa ɗaki in aka motsa ta aka dake ta aka dake ta tashi in ta tashi sai ta juya ta kalli yamma banda aikin tawa ba za ta yi duk yadda za a yi a juya giwan nan ta fuskanci ɗakin nan ta yi Misali tabaraka ta'ala aiko musu bayan abadi shi ne ran sadaka yin fara da kuka ga sabin ji alam ya jar kai da mutum da shi wa salalim bayan abadi tarmihin bi jaratin min sijji wa ja'alahu tasuma wannan ya faru saura kwana 50 dai wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya turo musu kun sai ko da tutun bakin sa da dutse yana rike da zuci kuma da sunan wanda zai sawa duka mutanen nan kowa da shi da giwarsa duka da abun hawansa Allah ya haka ya kamar mutum daya dan yi daidai ba da labari ya yi ta gare shi kasarsu yana ba da labari sai gani da shi gaba ne da su shi kenan shi ma ya zo bayan ya gama ba da labari sai ya sake masa su to wannan kabara shi kuma yadda Allah ya yi masa kisa ta mutu ta walakanci duk gaban jikin sa ne take yayyace ba ta rayu ba haka Allah ta baraka ta Allah ya halaka da shi wannan duka malaman sirra suka ce karama ne da cikin Musa shi sa daga nan sai aka fara yi sa tarihi sai a ce da waƙa bin fi shekara kaza da shi ake ta littafi ko sai bayan waƙa bin fi da kaza bayan waƙa bin fi da kaza har sai da aka yi kwanin sai aka fara bi sakin da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin hijira sai ya cewa bayan hijira sun tara kaza har zuwa ya zuciya to na shi ne aka ce inda aka lawo sharatani imamu sharatani inji imamu sai ya ce wannan magana ta kai ke wai na su ma zakaru ma karu bin salim bin abakati ki alim abbasi قال كانت جيت أجرا من الإبل وعبد المطلب أول من سن جيت النفس مئة من الإبل فجرت في قريش والعرب مئة من الإبل وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضاف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إليه يوم هنين فقال أنا النبي لا كنت أنا ابن عبد المطلب جيت لا جيرا وإلى ثم ما ذكر لا جيرا أبن دي أبدا شيء ما مشارك ذلك da abin da ibn sa'id ya fitar a cikin da magana shi daga Abdullah ta kafa cewa biya da rakuma ne guda goma biya ya ce wa Abdullah wa Abdul Muttalib ce da Abdul Muttalib din nan a wani matsalar ya tanna shi ne farkon wanda ya sunanta biya sai ya zama da atu biya da biya rakuma fajarat fi quraish wal arab ya tubiya sai zama ya ci gaba da gudana cikin quraishawa ya ci gaba da gudana cikin larabawa in an kasare rakumi da yi za'a wa qarraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da shi shi sa diya bai rakumi da ni wayin da ku ila dalika shi kuma ana hadawa zuwa ga haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam za a hada da wancan maganar da sai da wannan maganar ibnu salim ne kawai cikin magana daga Abdullahi al-Abbas da kuma wannan magana cewa lallai sallallahu alaihi wasallam saba ilayya wa hayy annabi ya danganta ya danganta nasabarsa zuwa ga Abdul Muttalib ranar yaki Hunaini nan da yaki yayi yaki sallallahu alaihi wasallam aka je na cewa anan nabiyyu la kalim annabi Abdul Muttalib shi ni annabin Allah ne ba ƙarya ce shi shi dan Abdul Muttalib kaga ya danganta yace wa hada aqwa ma taqawwa bihi maqalatul imam fakhr ومن وافقه لأن الأحاديث وردت بالله عن الله إلى الآباء الكفار ce wannan shi ne mafi ƙarfin hujja wanda da shi maganar fakurin dinin razi take karfafuwa da wanda ya dace da shi cewa lallai hadisai da suka zo cikin hari game da dangantuwa ba kai kanka ka danganta kanka zuwa ga iyayen kaje sani ko da sabon annabi annabi ya hana su sani idan a cikin dangi ko a cikin kakari ko da ba musulunta ba a so na saba ka sai shi in ka ce kai wani ne dan wani duk su kan musulmai da su a kare sai ka ko da ba kan kan sai to kaga za a kira ta su shi to nan bai yana nuna cewa kakanni da sallallahu alaihi wasallam da duk mutane su ne da ne mun dawo mun yi karatu yau na goma sha uku ke na uku sha sha uku kina a cikin wannan ta misali ku da fa fi rayuwa da yi Mustafa sallallahu alaihi wasallam kuma karatu yana da saura har sai kai karatu a cikin da wani muna karantawa ne don mu ɗalibai ne na ce ka sha littafi su ɗauka mutum zai yi duba kan ba misali faɗa hakan ya kai ba kuma mun karanta shi da labarin ladan shi abin da muka yi kuskure Allah tabaraka ta'ala ya ce wani rawa wasu kuskure ne kamar da cewa da sallallahu alaihi wasallam kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ranar da ke ciki Allah ka ba sauki a bar mutane sallallahu alaihi wasallam mu ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala bane mu gon bawa shi bai da magani sai addu'a ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala sassauta ba Allah kuma yana ji Allah zai sassauta ba wannan damuna da mutum ciki Allah sanya mata alkhairi da albarka dukkan jaraba da yake cikin ta Allah kawar mana matafiyan mu masu tafiya garuruwa daban-daban musulmi Allah kare su a sa su je lafiya su dawo lafiya marasa lafiyar gida da cinta Allah ba su lafiya aika su Allah kawar kasuwa mai albarka masu karatu Allah kara mu kwalan mu matasan mu Allah shiryar mana su bai da su kauce Allah shirye mu Allah shirye su albarkacin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu zuriya mai albarka Allah ba mu zuriya dai ba Allah sanya wa alkhairi cikin dukkan lamuran Allah sanya wa albarka cikin gidajen mu cikin dukkan harkokin mu albarkacin Allah sallallahu alaihi wasallam إذا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعون الحاكم الباطل وناصر الملك ولا إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدر الإنسان العظيم تعالى بالمصطفى بليغ مقاصد الأمور إلا ما ولا ما سلكنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله